إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 17 ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da 30 ga watan januari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na shida cikin jerin darussa daga littafin al-muqidha na mustalahul hadith wallafar al-imam al-hafiz Shamsuddin az-Zahabi rahmatullahi alaihi wanda muke gabatarwa daga masallacin a titin baya jidda a birnin katsina a wannan rana ta biyu ta wannan daura insha Allah wanda wannan shine turmi na uku a wannan rana idan ba manta ba muna cikin magana akan al-mu'an'an wanda mun ji mala ya fara mana bayani akan mu'an'an shine wanda an fulanin an fulanin idan wanda ya ce an ɗin nan aka tabbata ya gamu da malamin da ya ce an daga gare shi kuma aka tabbatar da baya yin tadlisi sai a karba idan ko ba a tabbatar da gamosu ba ko ba a tabbatar da bai tadlisi ba to wannan akwai matsala muka ji kuma cewa malamai sa da mazhabi guda biyu akwai mazhabin wanda ba sa karba sai an tabbatar da liqa din shine mazhabin su Bukhari da Ali ibn al-Madini akwai mazhabin waɗanda suna karba idan suka ga yiwuwar a samu gamuwa din shine mazhabin Imam Muslim da ya ambata a muqaddimarsa za mu tashi inda malam zahabi yake cewa wa in kana za ta dalisin an du'afa'i fa mardud idan ko ya zama wanda ya ce an an san shi yana yin tadlisi daga masu rauni fa mardudun to wannan an ana tashi ba za a karba ba fa idza qala al-walid idan al-walid ibnu muslim al-qurashi ad-dimashqi wanda ya rusa ka 95 bayan hijira idan ya ce au baqiya ko albaqiyatu dan walid alhimsi abu muhammad wanda shi kuma ya rasu shekara ta 97 ne waɗannan mutanen guda biyu yayi kwatanci da su saboda sun shahara tadlisi baqiyatu dan walid da kuma alwalid ibnu muslim idan ɗayan su yace anil auza'i daga abdurrahman al-auza'i fawahin to mai rauni ne kwarai fa innahuma dan su waɗannan guda biyun yudallisani kathiran anil halka suna yawan yin tadlisanci daga mutane waɗanda suke faɗaɗɗu a halakakku a riwaya wali haza don haka ne yattaki ashabu sihahi hadithal walidi malamai masu ingantattu littafai suke wato janye jikinsu suke taka tsantsan suke gudun hadisan walidu ɗan muslim فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أن عن الأوزاء تجنبه دي إند وليد يتشي عن ابن جريج دقى عبد الرحمن دقى, دقى عبد الله آه دقى, دقى ابن جريج كو ما يسكي كيسون ابن جريج ايه عبد الرحمن ابن الأعرج ابن جريج to idan ya ce daga ibn juraic wanda ya rasu shekara ta 150 ne ko ko daga al'auza'i shine abdurrahman abdurrahman dan amru dan yuhimudu yuhimudu rasuwarsa shekara ta 157 to su waɗannan malaman manyan malamai ne kuma thiqatu ne ibn juraic da auza'i to waɗancan idan suka ce daga ibn juraic ko daga auza'i tajannabuhu sai malamai su guje wannan riwaya ba za a karba ba وفي زمان وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث malam zahabi ya ce irin wannan tantance yadda za a gane an ana ta mudallisi a kyamace ta a gane an ana ta wanda yake ba mudallisi ba wanda ya tabbata ya gamu da malamin a karɓa ya ce wannan abin yana da wahala tantance shi ga malamin hadisi a zamanin su zahabi kenan fa inna ula'ikal a'immata domin waɗancanan kan limaman nan kal bukhari wa abi hatim wa abi dawud limaman ilimin hadisi irin su Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari irin su Abu Hatim ar-Razi irin su Abu Dawud as-Sijistani Allah ya gafarta musu da su da sauran malamai waɗannan malaman ayanul usula sun yi ido da ido sun ga littattafan da hadisan da idansu wa arafu ilalaha kuma sun san tangardar da aka samu a cikin riwaye wa amma nahanu yace mu ko su zahabi fa qalat alaina al-asanidu isnadojin sun yi mana tsayi wa fuqidatil ibaratul mutayaqqana kuma an rasa kalmomi waɗanda ake da yaƙini akan su duk sun watsi eh wannan yana nuna zuwa ga yadda zahabi yake da girma malaman da da kuma wajibi ne a sallama musu akan hukunce-hukuncensu ga hadisai saboda sun yi zamani da masu riwaya sun san su sun gan su sun san sigoginsu to ya zama wajibi a sallama wa malaman da a girma masu kada wani ya zo daga baya ya ce zai rusa ayyukan da suka yi baya yiwuwa haka zahabi da kanshi yake cewa to su fa malamai ne sun gani sun sani mu kuma isnadojin sun mana yawa wa misli hadha wa nahwihi dakhala ad-dakhil ala al-hakim fi tasarrufihi fil mustadrak yace irin ta wannan ne ta irin wannan fuskace abubuwa suka shigo wa hakim hakim annai saburi da muka faɗa a dazu wanda ya inganta abubuwan da ba su kamata ya inganta ba saboda shi ma hakim ai mutaakhiri ne domin rasuwarsa shekara ta 405 ne bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon karni na biyar yayin da su kuma su Bukhari da Muslim din nan da sauran sirrai ne a cikin karni na biyu zuwa na uku sirrai sun sirra su ne a tsakiyar karni na uku to kaga daga rasuwar Bukhari shekara ta 256 har zuwa sanda hakim ya zo wajen wajen shekaru 150 ne haka ne ko to kaga akwai tsayi tsakankaninsu isnadojin sun yi tsayi kuma sai ya zo ya ta ingantawa kuma yana so ingancin ya zama irin nasu yace to daga ne aka samu dakhala ad-dakhilu ala al-hakim abubuwa suka dinga shigo ma hakim suna rikirkita mishi al'amari wannan yana nuni kamar da muka ambata zuwa ga jalala ta malaman farko wato jama'a da wuya a samu wani hadisi wanda malaman can na farko suka kishi wanda daga baya zai inganta da wuya ana iya samu ɗaiɗai amma galibin abin da kaji sun tsaya a kai masanan nan su Ahmad ibn Hanbal su Abu Zur'a su Abu Hatim su Bukhari su Dara Qutni su Abu Dawud din da sauransu suna sa'i in suka ce kaza ne to zai wuya wani ya daga bayan su ya ce ba haka bane saboda kamar yadda zahabi ya ambata anan suna da kusanci da isnadojin kuma sun ga isnadojin sun ga mutanen sun zauna da su sun khabarci hadisansu sannan kuma zamaninsu ya fi zamanin bayansu albarka kamar yadda yake tabbatacce a sunna khairun nasi karni sun mallazi na yulahum sun mallazi na yulahum haka ne babu wata rana ta fito sai ya zama ta fi ta bayanta ta fi wadda ta zo a bayanta albarka sannan baya ga haka Allah ya ba su wato kyakkyawan imani da kyakkyawan aiki wanda ya taimaka musu samun nagarta iliminsu sannan kuma Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa ya sa su zama su ne jakadan addinin tunda inda ba su aikin a wancan lokacin ba da addinin ma ba zai kawo ga 'yan bayansu a tace ba shi sa yana da matukar wahala su inganta abu ko su raunata wani ya zo daga baya ya ce nasu ba daidai ba ne da matukar wahala ana iya samu ɗaiɗaya idan malami ya kai malami zai iya gano wani abu da wani a cikinsu ya samu wani kuskure irin su shi zahabi din irin su ibnu hajirin irin su mizzi irin su mughultai irin su ad-dimyati irin su ibnu taymiya da waɗanda suka suke a cikin irin wannan karabkan kaga malamai ne na baya suna iya yin aiki ɗaiɗai haka kamar da su da yake cewa kam tarakal awwalu ailil akhir ana iya samun na farko ya barwa wani na baya abinda Allah zai bashi dama ya samu wata falala akai yana iya yiwa amma ba na ma nadiri ne kwarai to musan yana daga cikin tafarkin addinin salafiya addinin musulunci tafarkin salafiya shine girmama malaman farko da girmama ra'ayoyinsu da nema musu gafara da uzuri a inda suka samu wani matsala kamar da wahawi ke faɗa a cikin aƙidarsa cewa malaman fikihu da malaman hadisi malaman Allah ne malaman kirki ne mu ahlus sunna muna son su muna girmama su ba ma ambatan su sai da alkhairi kuma ba ma kaunar wanda yake aibata su ko yake ambatan su da sabanin alkhairi wannan aqida ce mu a gumu mu ahlus sunna yace daga nan ne aka samu addakhal masu abubuwa suka sadado suka shishigewa hakim ya samu matsaloli a cikin littafin shi da aka ambata shine al-mustadraku ala sahihai to wannan shine karishan magana game da ainihin wato al'an'ana abu na gaba sai ce at-tadlis at-tadlis tadlisul isnadi bi an yarwiya an mu'asirin ma lam yuhaddithu bi an bi an ya'ti bi lafdhin yuhimu ittisala ka an wa anna wa kaza ka qala inji mai nazam yace wakila an yarwiya ma lam yasma'i bihi walau ta'asara lam yajma'i dogon zance ne da yake ta yi wa minhu an yusammiya shekha faqat qat'un bihil adatu mutlaqan faqat wa minhu atfuhu tadlisul ataf tadlis suna da nau'o'i kala daban ne kala daban-daban tadlisul taswiya tadlisul atafi tadlisul qat'i tadlisul shuyukhi tadlisul isnadi akalla waɗannan biyar din su ne mashahurai shi sa yake cewa wa sharruhu tajwidu wa taswiyatu mafi sharrin tadlisi shine at-tajwid gyara da zai mai isnadi wa taswiyatu ko a daidaita shi isqatu ghairi shekhihi mutum ya tafi can cikin isnadi ya tunkuɗe wanda ba malamin shi ba wa yuthbitu ya daidaita isnadin to shine mafi sharrin tajwid tadlisi a takeice malai yake cewa ma rawahu ar-rajul an akhara lam yasma'ahu minhu shine mutum ya ruwaito hadisi daga wani mutum abinda bai ji daga gare shi ba aw lam yudrikhu ko kuma ma bai riski wannan malamin ba fa in sarraha wa qala haddathana fahaza kazzabun idan mutum bai ji hadisi daga gun wani ba amma ya ce wane ya koya min hadisi kaza to wannan makaryaci ne malamai kuma suna gano su amma idan bai faɗa haka ba wa in ƙala an in ko ya ce daga wane uhtumila zalika yana iya ɗaukan yaji yana ɗaukan bai ji ba ita an ba ta tabbatar da ji ko rashin ji ita kalma ce mai dungu kamar yadda muka ci wani zira fi tabakatihi hal yudriku man huwa fawqahu sai a kalli tabakarsa class din da yake sa'o'in karatunsa shin abu ne mai yiwuwa ya riski wannan din wanda ya ce daga gare shi abu ne mai yiwuwa ya riske shi shi sa suke cewa idza shakaktum fi riwati famtahinuhum bit tarihi idan kuka yi shakka game da masu riwaya to ku jarabce su da tarihi tarihi anan wato lokacin haihuwarsu ka ce ka ji daga wani shekarar ka nawa yanzu shekara ta kaza to ai sanda aka haife ka din nan ma wannan malamin ya mutu ko kuma wannan shekara aka aka samu labarin rasuwarsa ko kuma sanda ka shiga garin ya riga ya rasu ko sanda ya mutu kai yaro ne kankani mai shan nono ba za ka iya jin karatu daga gurin shi ba ana gane ƙaryan maƙaryata da bambancin wato shekarunsu da shekarun malaman ana yin wannan a gane malaman hadisi suna yin haka ya ce fa'in kana laƙiyahu faƙad nahu, in ko hassun gamu to an yi magana wannan a bayan shi da tadlisi kenan in sun gamu amma wannan hadisin bai ji daga gare shi ba ya ce an to shi ne tadlisi ko mun gane in ba su gamu ba ya ce an to wannan in ƙata'i ne kwata-kwata akwai gibi da kankanunsu kenan idan sun gamu ya ji hadisin daga gare shi an san yana tadlisi ya ce an shi ma za a akwai matsala shi ne ke nufi da cewa faƙad ƙarrar nahu mun yi magana a kan shi a baya wai lam ya kulle ƙiyahu wa amkana an ya kuna mu'asirahu fa huwa mahallu taraddudin idan ko ba su gamu ba amma ya zama akwai yiwuwar a ce sun gamu to fafihi taraddudun fa huwa mahallu taraddudin akwai kai kawo za a duba menene abin da zai zama abin da za a tsaya akan shi wai lam yakun in ko basu gamu ba fa munqati'un to munqati'in ka qatada an abi huraira kamar riwaya qatada daga abu huraira saboda a a qatada daga abu huraira akwai magana akan basu bai ganshi ba to haka akwai yiwuwar tadlisi a wajen akwai yiwuwar su gamu akwai yiwuwar basu gamu ba shi da tadlisi gaba ɗayan shi malamai suna zargin shi kamar yadda suɗi yake cewa wa kulluhu dhammun wa qila bal jurih dukkanin shi abin zargi ne wasu ma suka ce za a jarranta fa'iluhu mai in tadlisi walau bi marratin wadah ko da so ɗaya gane ya tadlisi akwai malamai masu tsanantawa akan tadlisi ba sa san shi kwata-kwata irin su shu'uba wanda yakan ce li'an uzniya a haffu ko a habbu ilayya min an udallisa ce shi ya yi laifin zina yana ga mafi sauƙi a kan ce a ce ya tadlisi yana ganin sauƙi tun da yanzu zina laifi ne tsakanin shi da Allah kawai amma tadlisi laifi ne da yawa shari'a Allah gaba ɗaya zai sa a je a karɓi wani abu a je a yi ibada da shi hala bai tabbata ba kaga wannan mubalaga ce wajen tsanani game da kin tadlisi hukuma wanda zaka ga malamai ne dukkanin mudallisai da za a faɗa zaka ji malamai ne cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina suke yin wannan tadlisancin zai faɗi sunayen wasu ga kuma cikin tabaqat na mudallisi da zaka ga duk su ne suke malamai ne masu ilimi to me uzurin su akan yi uzurin su shine ga wani karatu wanda suna ganin zai amfani al'umma amma idan aka ambaci wanda ya faɗi karatun to garin kallon mutumin da ya faɗi karatun za a manta da muhimmancin wannan karatun sai su ɓoye shi su faɗi karatun ko kuma suna da wato mutumin da suka roto a gurin su kansu ma ba su yarda da shi ba da haka suna jin kunyar a ce daga gare shi suka samu amma kuma karatun yana da muhimmanci ba za su iya asarar shi duka ba da haka sai su faɗi karatun su ki faɗin mutumin to wannan yana daga cikin uzurin da ake ba su amma dai abin dubi ne to akwai kuma magana da malamai suke yi akan wato tadlisi na mudallisai ko kuma an ana ta mudallisai a cikin bukhari da muslim saboda akwai malamai wanda yake an san su suna tadlisi kuma za ka ga hadisansu a cikin bukhari da muslim da an shine da yake cewa ma atana fi sahihaini bi an fa hamluhu ala thubutihi kamin abin da ya zo mana na wato an ana ta mudallisai kamar su katada din da makamantansu a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim to za mu karɓe shi a matsayin lallai yana da tabbas ne shi imamul bukhari da muslim abin da suke kawo waɗannan riwayoyin na mudallisai za ka ga a cikin littafin a wani waje can daban sun kawo shi inda ya ce haddasana ko akhbarana to nan an amuntu daga matsalar kenan sai ya samu a wata riwaya an wata riwaya kuma haddathana ko kuma akwai a wajen bukhari ba a cikin sahih bukhari ba imamu bukhari bai kawo wannan ba saboda wata kiran wanda ya bari a wajen littafin bai kai sharadin sa ba amma ya inganta fil jumla ko kuma lafazin da yazo da an din shine zai dace da abin da yake so ya hujja da shi yafi ganin muhimmancin shi wajen kafa hujja fiye da wancan amma asalin labarin ya tabbata wannan mudallisin bai yi halin nashi ba a wajen yake cewa ka kata da an abi huraira kaman katara daga abu huraira wa hukumu qala hukumu an inda aka ce qala qala to hukuncin da ɗaya da an ita ma kaman tadlisi ne wannan ma mahalli ne na tattaunawa mai tsayi tsakankanin malamai Imam Bukhari yana yin wata ɗabi'a a cikin littafinsa idan kamar da ibn hajarin ya karrara a cikin annukat da sharhin nukhba ma cewa idan ka ji bukhari ya ce qala fulanu in aka bincika wannan fulanun din malamin sa ne wanda suka sadu da shi to alama akan ya koyi wannan hadisin ne ba a makaranta ba ko dai ya zama munawala ne ko muzakara a cikin labarin zaman fira ne suka gamu da malamin sai malamin sai ya bashi hadisin ba a satin formal satin na aji ba malami da ɗalibi ne sun haɗu a gun jana'iza ko a gun walima ko an tashi sallar juma'a suka gaisa sai wani zance ya kai zance kasan malamai din da suke karatu suke sai kawai ya koro mai isnadi ya bashi hadisi domin shi bukhari in ya ga wannan hadisin yana sanya hujja da shi ko ba hadisin ba a cikin makaranta ya karbe shi ba to saboda amana ba zai ce haddasana ba domin shi abun shi haddasana shine hadisin da aka bashi a wurin da an zauna ne zaman karatu shi yake nufi da haddasana amma hadisin da aka bashi ba a zaman karatu ba to sai ya ce qala fulanu in yazo sai ya ce qala lana wana ya ce mana to yanzu wannan babu iskali akan lalle ya ji daga gare shi amma ba a makaranta ba in ku ya ce ƙala bai ƙara lana ɗin ba to idan take tangarɗa sai a bincika idan malamin shi ne to mutasiri ne idan ba malamin shi ba ne to shine akwai iskali to a nan ne ibnu hazmin ya yi wata babbar jur'a ta raunata hadisin da ke cikin bukhari da irin wannan sigar shine hadisin alatu tarab hadisin da bukhari ya ce ƙala hisham ibn ammar haddathana sadaqatu bin Khalid ya tike da isnadi har zuwa cewa manzo Allah sallallahu yana cewa la yakunanna min ummati aqwamun yastayruna al-hira wal ma'azi za a yi wasu mutane cikin al'ummata masu halasta zina da kayan kiɗa wato ba za su fito su ce zina halas bace jama'a kiɗa halas bane amma aikin su da taka da yadda suke mu'amalanta waɗannan abubuwan ya zama kawai ɗaya suke da halas kamar yadda muke rayuwa yanzu yanzu zinaba ba ta da gaskiya abinda ake kallon ta haram ko ba haka bane abinda ake kallo haram shine fyaɗe wanda aka yi ba da yadda ba babu mutual consensus ko ko da maino karamar yarinya ko da wadda take matar wani to wannan shi ma ana ganin shi laifi ne a matsayin keta haddin alfarman mijin ba alfarma Allah ba tukuna ha anan Najeriya haka ake kallon shi ko akwai lauya anan ma'ana yanzu adults guda biyu suka haɗu suka yi sexual activity to ba su yi kowa laifi ba a Najeriya in ma sun yi laifi tsakaninsu da Allah ne to kuma ba Allah bai da wakilai bai da halifatan fi Najeriya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma abin takeici za ga mutane ma suna bada labarin sun yi suna bayyanawa da labarai da hotuna suna annashuwa suna ganin sun burge to kaga shine halastawa haka giya za su dinga kiranta ba da sunanta ba to haka alma'azi kayan kaɗe kaɗe yanzu wane ne yake tunanin cewa kiɗa ba kyau da ana jin akwai wanda yake wannan tunanin saboda sabawa da jin kiɗa ko ba ka son ji sai ka ji ba haka bane to wannan hadisin bukhari ya kawo shi ce qala hisham ibn ammar hisham ibn ammar wannan ɗaya daga cikin malaman qira'a din nan mutumin limamin masallacin dimashqa wanda ya rusu shekara ta 244 ko da biyar babban malami ne shine wanda maliku ta basa aka mishi bulala din nan ya zama kata maliku babu babu ijaza yazo ya shigo aka sa aka fitar da shi aka mai bulala an ga mushi bulala maliku ya fito ya gaishe ta kuka kai me yasa me kace to daga ta malam uwata ta sai da gidanta ta gada ta bani kuɗi nayo guzuri nazo dan in zo madina in koyi kata kun kai ka zo ka sa an mun bulala an kore ni yace Allah sarki sannan ai ban san haka bane zo mu je a baka hadisai aka ba shi hadisi sai ce to shi yana so ma a ƙara mai bulala a ƙara mai hadisan mana to hisham shine ya rawaito wannan hadisi maliku yace yace qala lana hisham inji bukhari qala hisham bai ce lana ba kun da kaje yace qala lana din suna nan da yawa haka a cikin bukhari tsilli tsilli to sai kai ibnu hazm sai ka ce wannan isnadi ne munqati tsakanin bukhari da hisham da haka hadisi ne da'ifi a kokarin shi nuna cewa kida halas ne ibnu hazm dan shi a gunshi kida halas ne kasan bature ne mutumin kasar spain to a cikin al'adunsu akwai kiɗa sai ya ga gaskiya shi ba zai da a ce kawai haram ba ne akwai da za a yi dai a samu dai a yi kanikanci a gyara a shekul albani mamman nasiruddin ya mashi raddi littafi guda shine tahrimu alati tarab war radd al ibn hazm juz'i ne kankani haka mai matukar fa'ida tahrimu alati tarab akwai maganganu da yawa da malamai suka yi akan jin kiɗa da da, da sauraron shi da yin shi da musamman mai da shi addini wanda sufaye suke yi daga limamu al-imamu ibnu ibnu qayyim al-jawziya na da littafi juz'un fi sama ibn taymiya yana da maganganu da yawa akai a cikin majmu'ul fatawa da cikin kitabul istiqama haka shi kan shi zahabi musamman saboda a zamanin su wannan karni na 6 7 8 akwai yaduwar jin kida da mai da shi addini kamar da kake gani har a yanzu ma'ana ba wai mujarrad jin kida ba a a ce ma addini ne a dauko shi a kawo masallaci a hada shi da addini a ce ana samun lada wasu ma su ce jin kida ma yafi jin alqur'ani ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira to almuhimmu dai wannan qala din wasu suka ce wa hukumu qala hukumu an ɗaya take da an da haka ita ma za a duba in sun gamu da malamin baya yin tadlisi to to ittisali ne in ba su gamu da malamin ba in qita'i ne in sun gamu yana tadlisi a an ana ce ta mudallisi mun gane shine ma'anar cewa hukuncin ta hukuncin an ne walahum fi dhalika aghradu malamai da suke yin tadlisi suna da dalilai da manufofin da yasa suke ya ce fa'in kana lausar rahabi man haddathahu anil musamma la'urifa da'afu idan ya zama ya ɓoye manufar ya ɓoye ne saboda in ya faɗa za a gane mai rauni ne fahaza gardun mazmumun ce wannan manufa ce abin zargi ya za ka ɓoye don ka a ce mutumin na da rauni yanzu da ka ɓoye kaga sai a karɓa a ɗauka ingantacce ne ya ce wannan garadi ne mazmum wa jinayatun ala sunna kuma wannan ta'addanci ne ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yu'ani zalika juriha bi wanda yake haka to za a jarraha shi da wannan shine maganar suyuti wa kulluhu dhammun wa qila bal jurih fa'iluhu walau bi marratin wa ba yace za a jarraha shi fa inna dinan nasiha shi addinin musulunci addini ne wanda yake na nasiha wato na faɗa wa juna gaskiya a cikin mizanul itidal suyuti zahabi yana cewa a cikin juzi'i na farko cewa ya tabbata wasu daga cikin manyan malamai sun yi wannan an jama'atin kibarin fi'luhu sai ce wa hadhihi baliyatun minhum wannan abu ne da bai dace daga gare su walakinnahum fa'alu zalika bi ijtihadin sai dai sun yi ne da wani fahimtar su da za a ba su uzuri وما جوبوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تأمد الكذبة kuma saboda suna ganin mutumin da suka ɓoye ɗin ba wai suna nufin yana yin ƙarya ba ne haza amsalu ma yi uta zaru bihi anhu ya ce wannan shine uzuri mafi galmi-galmi da za a ba su cewa eh mutumin da suka ɓoye suna ganin rauni ne kawai ga magari ba makareci ba ne amma da za a samu wani na ɓoye makaryaci ya ce annabi ya ce ya ƙi faɗa makaryacin to da wannan bakaramin da ya zama shi ma ya tarayya da shi akan ƙarya wa manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ba su uzuri da wannan malamai da suke yin haka wa in fa'alahu talaban lil uluwi faqat wani kuma yana yi ne kawai dan aji kamar isnadin shi gajere ne uluwi dan uluwin nan wani abu ne da suka jarabtu da shi sun jarabtu da da uluwi abu hatim razi yana kan gadon mutuwa aka tambaye shi me kake so me kake so a kawo maka yace baitun khalin wa isnadin alin da zan samu wani gida wanda yake shuru kuma a miƙo mai isnadoji gajejjeru wato yana daga cikin abin da suna san shi ana suna suna striving for it isnadi ulu gajeren isnadi saboda yana nuna samu kusanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yana karanta yuwar samun halal yuwar samun matsala inda akwai mutum biyar kowane mutum daya akwai possibility a samu matsala akan shi in suka zama uku kaga babukan matsalar sirrin haka ne go to da haka suna son isnadi ali to in irin wannan ne to da sauki au ihaman li kathrati shuyukh wani kuma yana yin tadlisi dan a ɗauka yana da malamai da yawa bi an yi samiya shekha marra wa yukannihi ukhra wa yansibahu ila sana'atin aw baladin la yakadu yu'rafu bi wa amsali zalik wani lokaci wani yana faɗan malamin shi sai ya caccanza mai sunaye don a ɗauka malamai ne daban-daban kuma malami ne ɗaya bi an yusammiya shekha marratan wani lokaci ya ce wani ya faɗi sunan shi ƙarara wa yukannihi ukhra in ya zo hadisi na gaba sai ya ce abu wani ko abu wanci sai a ɗauka ba wancan ɗin ba ne wa yansibahu ila sana'atin ko ya ce malam mai sana'a kaza au baladin ko malamin mutumin gari kaza la yakadu yu'rafu bihi wanda ba za a gane ba wa misali zalika da makamancin wannan kama ya kulu kamar yadda zai ce haddathana al-bukhari haddathana al-bukhari wa yaqsidu man yubakhiru an-nasa malam bukhari ya ba mu labari amma ba yana nufin bukhari mutumin garin bukhara ba bukhari mai sai da tararen wuta man yubakhiru an-nasa mun gane au haddasana aliyun ko yace malam aliyu ya bamu labari bi ma wara annahari a can kasar bayan kogi wa ya'ani naharan yana nufin wani kogi daban idan an ce ma wara annahar a hadisance duk dalibai da malamai masu harka hadisi sun san abin da ake nufi sun san ana nufin naharu haijun shi ake nufi to shi kuma sai zama yana nufin wani ma wara annahar din daban kamar misali yanzu a nan garin tayyun aka ce kasuwa na je kasuwa akwai kasuwa da ta zo cikin mutumin da ke zaune a katsina ko in ba a danganta a ce kasuwar kaza ba wataƙila ko ta kasuwar da duk mutanen katsina a hausarsu sun fahimci an ce kasuwa kawai ta aiki nufi ko kuma kai da wanda kuke magana da su ɗin kun san irin kasuwar da ake tsammanin za ka nufata ko da an kace kuma ayyau mun gaisa da malam hala akwai malamin da zai zo cikin kwakwalen irin wannan mutanen da kake magana da su to sai ka faɗa musu irin wannan sunan ya zama kuma ba wannan mutumin kake nufi ba kaga akwai nau'i na yaudara abin da suke fahimta daban da abin da kai kake nufi kai kuma kana so ne ka yawaita yawan malamanka ka rudar da mutane akan cewa kana da tarin maɗuɗin malamai kuma ya zama a ƙashin gaskiya ba haka bane to kaga wannan shi wani nau'i ne na abin da ba a so na yaudara au haddathana bi zabid ko ya ce malam ya ba mu hadisi a garin zabid wa yuridu mawdi'an biqaus dan an ce zabid gari ne shahararre a ƙasar Yaman har yanzu garin sunan shi kenan garin su wancan da muka faɗa ran nan murtadaz zabidi murtadaz zabidi ba a cewa az-zubaydi zabidi ne mai littafin tajul arus min jawahiril qamus murtadaz zabidi akwai zabidawa da yawa malamai a ƙasar Yaman ne amma shi yana nufin zabid din ba ba ta Yaman din ba yana nufin wani gari a ƙus wani gari ne a ƙasar misra kamar da ke cikin mojamul buldar saboda akwai garuruwa da ke da sunaye iri ɗaya da yawa ga gari har manyan garuruwan duniya akwai misali yanzu akwai birnin barcelona a ƙasar spain sannan akwai kuma wani gari shi ma sunan shi barcelona a venezuela ma'ana su mutanen spain da suka je venezuela da su da italiyawa da suka ci garin da yaƙi na mulkin mallaka sai suka sa wa garin irin sunan garinsu kamar da shi kan shi venezuela yana nufin small venice akwai birnin venice a ƙasar italiya to mutanen da suka je can latin america suka ga garuruwa sai suka dinga sa wa garuruwan irin sunayen garinsu venezuela na nufin venice a sogora mun gane to sai suka sa wani gari shi ma sunan shi Barcelona to yanzu amma idan mutum ya ce na je Barcelona abinda za a fara tunani ya je birnin Barcelona da ke bakin teku a ƙasar Spain sai zama ba wannan garin yake nufi ba idan mutum ya ce na je Makka me za a fara tunani Makka Ummul Qura inda Ka'aba take garin da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai zama hala akwai wani shago anan ka tsara sunan shi Makka supermarket ba akwai wannan shaguna ana samun su wannan sunayen ba yauwa in sai a ɗauka ya je umara ya ta mushi murna ashe ba umara ya je ba ya je siyan fura ne kawai a wani shago to irin wannan yaudarar mutane da dama suna yin ta a cikin maganganunsu su rudar da masu sauraronsu kar a gane gaske su wa haddasana bi harran hakanan aka ce harran garin su ibnu taymiya gari ne sananne mashuhuri yanzu yana ƙasar turkiya ne ƙasar turkiya kuma da wani ɓangare ce na ƙasar sham shine garin sibin timiya wanda sanadiyar barin su garin kamar yadda malaman tarihi suka fara sibir abdul hadi cewa tatar su mongol su ne suka kore suna ta halaka mutane sai wannan ya tirsasa mutane suna ta yin ƙaura suna dawa birane irin abin da yake faruwa a yanzu da muke rayuwa ai kaga mutanen ƙauyuka a nan ƙasar katsina ko zamfara ko wasu ƙasashe da suke fama da rashin tsaro in suka ji damuwa mai suke sai su kwashe kayansu daga ƙauyuka sai su dawo cikin birane ya fi aminci su dawo katsina ko huntuwa ko kaduna ko birnin gwari ko zaria ko kebbi ko makamantansu inda ya fi aminci ko to su ma haka ya faru da sibin taimiyya suka bar harran suka gudo suka shigo dimashik sai zama alkhairi gare shi da dukkan al'umma da suka zo a baya wataƙila da zai zama ne kawai wani yaro a ƙauye haka ba za a ji labarin shi ba amma har yana tuna cewa yana yaro kamar ɗan shekara biyar haka aka ɗora musu kaya su ma aka gudo da su suka baro ƙauyen suka shigo birni to wannan garin na harran sai mutum ya ambace shi amma wa huwa yuridu wa yuridu qaryatal marji yana nufin qaryatul marji ina ne marji shine wata alƙarya ce a kusa da birnin dimashka irin dawahi irin subab marju dimashq wanda sai ya faɗi wancan garin sunan garin amma shi ba garin yake nufi ba to haka ma sunan malami sai ya faɗi sunan malami da ya shahara amma ba shi mashahurin yake nufi ba yanzu kamar yadda lakabin nan na albani ya baza duniya kowa digar da kaji akwai albaninsu albanoyin masu yawa ina wanda na ana ce mai zahabi din nan kaga akwai zahabi ma a nan katsina ko to dusan da za a ce albani muhammadu nasir albani shine asalin mai sunan watakila a nan najeriya mu ce mala awal namu na zariya malaminmu allah ya gafarta mishi da shi da nasiruddin din takwarar nasa ya shahara da wannan sunan ko watakila a nigerian setting aka ce albani in ba an ambaci littafi ba to za a fara tanin albani muhammad awal adam na zariya allah ya gafarta mai malaminmu ko to sai zama kai da sanda kake cewa albani ba shi kake ji ba kada wani naka albanin a nan kusa ko mun gani to wannan ma yana zai iya aukuwa mutane suna iya irin wannan abu da yace fa hadha muhtamalun wannan da ana iya jure shi ana iya containing din sa wal wara'u tarkuhu amma taka tsantsan in kana son ka zama mai taka tsantsan to ka bar wannan shefi domin ba ba daidai bane yaudara ne wa min amsalati tadlis daga cikin misalan tadlisanci akwai al-hasan an abi hurairah riwaya al-Hassan ibn Abi al-Hassan al-Basri daga Abu Huraira wannan zai zama tadlisul khafi ne inda ya tabbata to wannan mas'ala tana komawa ne zuwa ga shin al-Hassan ya gamu da Abu Huraira da yace wa jumhuruhum ala annahu munqati'un lam yalqahu mafi yawan malamai suna akan cewa akwai inqita'i tsakankaninsu bai gamu da shi ba wa qadru ya al-Hassan qala haddathana Abu Huraira faqila ana haddasana ahala baladi an ruwaito cewa abu huraira alhassan yana cewa haddasana abu huraira amma sai wasu suka ce a yana nufin mutanen garin su abu huraira yake nufi suka makale akan cewa lalle ba su haɗu ba alimamu tirmidhi na daga cikin da suke da ra'ayin cewa abu huraira hassan albasari bai ganshi ba kamar da ya karrara a cikin sunan ɗin shi to amma malamai sun yi bincike mai tsanani don matsala ce da take sha'ika da ɗaɗɗiya an yi bincike kaman kaman kaman Ahmad Muhammad Shakir babban malamin hadisin nan Allah ya gafarta mishi a tahqiqi shi nan Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal ya tattauna mas'alar kuma ya tike akan cewa lallai waɗannan riwayoyin suna nuni zuwa ga cewa Al-Hasan ya gamu da Abu Huraira Al-Imam Zailai a cikin littafin shi Nasbur Raya shi ma ya tafi akan basu gamu ba amma Ibn Hajarin ya daga cikin malamai da suka yi intisari ga tabbatar da gamuwar kamar da yake cikin tahzibu tahdib nashi ya kawo musamman ya hujja da hadisin abin nan al-mukhtali'at mata mata masu cewa ai musu khul'i annabi yake ce yake cewa innal mukhtali'ati munafiqatu mata masu cewa a sake su za su biya kudi a sake su yace wannan munafikai ne mijin da kika aura ya baki sadaki kuke zaune lafiya me ya kawo kuma yanzu kice baki san shi alama akan ba gaskiya al'amarinta to wannan hadisin a cikin shi alhassan ya ce sami'tu aba huraira naji Abu Huraira na faɗa kaga babu tawili wannan wannan dole aka bayyana cikin sunan talimamun nasa'i hadisin kuma hadisi ne da isnadi tabbatacce ibnu hajrin a cikin littafin tahdhibut tahdhib yace wannan dalili ne akan cewa lalle al-hasan al-basri ya gamu da abu huraira kuma ya ji hadisi a wurin shi wannan shine ra'ayi wanda yake mafi inganci a cikin mas'alar kamar yadda Ahmad Shakir ya tattaro ire-iren wannan riwayoyi ya tattauna a kansu a littafin shi dincan na tahqiqin musnadil imami Ahmad ibn Hanbal wallahu alam magana ce dai mai tsayi tsakanin malamai mu dai muna hakaito abin da suka faɗa ne Allah ya gafarta musu gaba da wa qad yu'addi tadlisu wa qad yu'addi tadlisu al-asma'i ila jahalati rawi athiqa tadlisi na sunaye caccanzawa mutane sunaye yana iya jawo wato amince a kasa gane wani mai riwaya amintacce mai riwaya ne amintacce an san shi da suna kaza sai ka je ka ambace shi da sunan da ba a san shi da shi ba sai a kasa gane shi sai a kasa gane shi ya kamata a faɗe shi da sunan da aka san shi kamar yadda idan ka zo waje ka kwankwasa kofa aka ce waye limamin nauyi ce ka faɗi sunan da aka san ka da shi ko da kuwa wanda ba ka so ne a ce maka a kira ka da shi waye sai ka ce hassan ne dan gurgu misali ko da ana ce maka dan gurgu ba ka jin daɗi ko bala gajere ne ko wani ne saboda wannan da shi za a gane ka to in an zo ɗaurin aure fa shi ma shin za a yi ne irin yadda ake a ƙasa wasu a ce sai an binciko mai asalin sunanka da aka raɗa maka aka yanka maka rago da shi ko kuka a faɗi sunan da aka sanka da shi za ga an zo ɗaurin aure an ce ya suna angon wani lokaci a yi ta duruduru saboda ana ce mashi manu manu to shin usmanu ne ko sulaimanu ko salmanu kaga duka suna karewa da manu manu manu ko kuma a cikin al'adar mu ta hausawa ana yanke duk wannan sunayen a faɗi ƙarshen a ce salmanu a ce mashi manu usmanu a cire us ɗin a bar manu haka Sulaimanu shi ma a cire Sulai sai a bar Manu Hausawa duk suna yin wannan to sai da aka zaɗa maka aure bayan shekara 30 da haihuwarka babanka ta rasu kan babanka shine yaje an so auren aka ce to ya suna angon sai ga suna ta kallon juna wai ya ma sunanka ne ko sai a bakka amanin ai manin ya isa ko saboda ana jin tsoro ka aje zama Sulaimanu ne a daura da da Usmanu sai zama bai fada kanka ba haka malam fiqh suke cewa ya amma an dai an san kai ake nufi ya fada kan kamara ko ba haka ba ai an san kai ake nufi ba sunan ne muhimmi ba zatin ka tukuna almuhimmu shine ana iya samun irin haka sunan ka ya zama wanda aka san ka da shi ba shine sunan ka da kake amfani da shi ba mutane dama suna samun kansu a cikin wannan halin saboda ɗabi'ar rayuwa to in aka je aka ambace ka da wancan sunan sabanin wanda aka san ka da shi wanda suka san ka daga sun da suka sanka sai mai riwaya ya bace ka da wani suna can daban wanda ba a sanka da shi ba ko wata alkunya to sai ja a jahilci wanda aka sani fa yuraddu khabaruhu sahih wannan ya ja a tunkuɗe hadisin da ya inganta fa hadhihi mafsada kaga wannan barna ce walakinnaha fi ghairi jami'il bukhari wa nawi amma ba a samu wannan a cikin bukhari da ire-iren shi ingantattu allazi taqarrara anna mawdu'ahu lissihahi yace abinda ya tabbata shine irin waɗannan hadisan su wannan litafai su ingantattu ne abinda ke cikin su fa inna rajula qad qala fi jami'ihi haddathana abdullahi shi imam al-bukhari misali yakan faɗa a littafinsa yace haddathana abdullahi wa arada bihi ibn salih al-misri yana nufin abdullahi dan salihu al-misri Bukhari yakan faɗa haka in ya ce haddasana Abdullahi yana da malamai Abdullahi daban-daban to wani lokaci yakan faɗa sai ce Abdullahi ghairu mansub bai danganta shi ba to malamai sukan iya lalubo su gane wa yake nufi wani lokaci ba a iya tantancewar saboda sai zama ɗabakar malaman wannan malamin iri ɗaya ce in ya ce Abdullahi shin ɗan maslamatar ƙanabi ne ko ɗan Yusuf Tinnisi ko ɗan Salihul Misri ko ɗan wahab alfihiri suna nan da yawa abdullahi to sai zama malaman malaman shiɗin iri ɗaya ne in wanda yake malaman malaman shi daban ne da an ga abdullahi daga wane to an san a to wannan wane ne daga an ga abdullahi daga wani wane an san wannan wane ne ko to sai zama a kasa ganewa to wannan bukhari ba yana yin shi ne dan yaudara ba yana yin shi dan takaitawa kawai kuma dan dukkan wanda yake cikin littafin shi amintattu ne kuma wa qala yakan ce haddathana yaqub wa arada bihi ibn kasib wa fihi ma linun yakan ce haddasana yaqub sai zama yaqub ibnu humayd ibnu kasib al-madani wanda bukhari ya fita mai da hadisi a cikin khalqu af'alil ibad ne a bisa magana mafi inganci da kuma ibnu maja a cikin sunan dinsa to wani waje da bukhari ya ce haddasana yaqub a cikin sahih sai wasu suka ce wannan yake nufi kuma waɗannan mutanen guda biyu abdullahi ibn salih al-misri katibul layth da Abdullahi da Yaqub ibn Humayd ibn Kasib al-Madini wa fihi ma linun suna da wani dan rauni to sai wasu masu san su samu abin da za su faɗa sai suka ce suna ganin waɗannan fa abin da yasa Bukhari bai ambaci sunan su cikakku ba saboda masu wata matsala ne masu wata matsala ne to kamar yadda muka ambata a jiya kana iya samun wani mutum a cikin cikin tafin Bukhari wanda nagartar shi ba ta kai ɗari bisa ɗari ba akwai su amma in ka kalla da kyau yadda malamai suka yi mu'alaja abin za ka tara ko dai ya zama hadisin yana da yana cikin mutaba'at ne ko shawahid ba shine umda a babin ba ko ya zama hadisin baya daga cikin usul shari'a ba ba a kawo shi akan tsarki ko sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji ba zai zo ne a cikin tafsiri ko a cikin akhbar banu isra'ila ko fada'ilus sahaba ko makamantansu ko raqa'iq ana yake kawo shi ko kuma ya zama intika ne ya tace ne zaka ga wani sai ka ji an ce hadisin shi kwaya ɗaya ne ko biyu a cikin bukhari nan wajen ne kawai ya tace ne saboda wannan hadisin na wannan mutumin da yake da yar matsala ya dace da ahadisin thiqat so shi sa littafin bukhari yana da wahala kawai ka zo kana dan jigarin jigarin ka kace zaka ci shi da gyara ba za ka iya ba mutane da dama sun gwada sun faɗi kuma ba su gushe ba suna gwadawa ɗin suna faɗuwa Allah ya mushi wannan gam da katar ɗin saboda tsawon zamun na jama'a littafin Bukhari ya gamu da ma'aikata cikin malamai an mushi aikin da ba a taɓa wannan littafin ba alƙur'ani ba ma'ana alƙur'ani ya da tafsiri wata za a samu fiye da guda dubu da guda ɗaya ko alfu tafsirin wa tafsir misali wata malamai suna ta aiki akai ba su fasa ba masu magana akan tajwidi masu magana akan qira'at masu magana akan li'irabin alqur'ani masu magana akan abin nan mafatihu suwar ko abin nan na ayoyi karshen ayoyi ma wasu na magana akan asbabun nuzuli kowa da abin da yake alqur'ani aikin sa ba a fasa ba to haka tafin bukhari ya samu irin wannan hidimar wanda second to only alqur'ani in aka ce a lissafa sharhohi kawai da aka mai watakila sun fi guda ɗari biyar kala kala kala kala da wanda suka ɗauki matanonin suka canza musu isnadoji da wanda suka yi li'irabinsu da wanda suka fitar da abin da cikin wato abin nan tarajim ɗin shi na fa'idoji da wanda suka yi tarjaman mazajen da wanda suka yi tsintar kwarkwata a kan isnadojin irinsu dara kotuni irinsu abu ali aljiyani irinsu waɗanda ibn hajirin ya zo ya ba su amsa a cikin hudassari ga sanan to duk wannan ayyukan malamai sun yi su sun gama daga baya suka ce kai a kyala bukharin nan al'amarin shi dinnan baiwa ce kawai daga Allah to sai kaga wani dan tsagigi yanzu kawai sai ce ai ya gano hadisi mai rauni a cikin bukhari ba a kula ma irin wanda zai faɗi wannan kamar wanda zai ce shi ai ya gano dan gwata ma duk kudin shi ma na ƙarya ne ai duk jarin su ture yar aduwa ne da su Obasanjo da su ba haka mutane zaka suna faɗa ba kawai kawai abin nan abin nan kawai shaci faɗi ba yi da wani documented evidence ko wani material evidence zai nuna kawai ai ƙarya ne ma duk kuɗin ba wannan mahaukaci ne kawai ba a kula shi to haka duk wanda zai ce maka a cikin Bukhari akwai hadisi mai rauni kaka kula shi domin kula shi ɓata kanka lokaci ne idan malami ne yake faɗa to zai faɗi yadda magana take a ilmanci amma su galibi masu faɗan wannan za su faɗa abinda son zuciyarsu kawai bai dace da shi ne su ce kawai rauni gare shi to wannan kuma kowa na iya faɗa kowa na iya cewa duk abinda bai mu bakon ce ƙarya ne kowa na iya faɗan haka amma in aka zaune da kayan ilmanci aka ce to nuna mana yadda aka yi zama ƙarya to nan za a gane kai ne babban makareci so da haka hawainiyar rama hawainiyar rama marasa kunya take yayi sai bukhari littafi ne wanda Allah ya bawa mai shi wannan gamdakatar din kuma baiwa ce kawai daga Allah baiwa ce daga Allah Allah ya mushi wannan wannan baiwar ba iyawar shi bace ina fata mun gane wannan wa bi kulli halin at-tadlisu munafil lil ikhlasi lima fihi min at-tazayyuni yace to koma dai yaya ne shi tadlisi munafin yayi barambaran bil ikhlasi yayi barambara lil ikhlas da ikhlasi yi dan Allah bai kama da tadlisi ba tadlisi bai kama da yi dan Allah ba lima fihi min at-tazayyuni saboda a cikin shi akwai at-tazayyun akwai kokarin kawata abu akwai kokarin at-tashabbu bi malan yu'ta kokarin mutum ya nuna yana da abin da ba a bashi ba zaka sai a kiyaye shi kar a dinga yi koda a zance ne na yau da gobe Allah ya tsare mu Allah kuma ya gafarta mu malaman mu al-muttarib nau'i na gaba shine al-muttarib wato hadisi wanda yake ya shi mai ittirabi shine rikici hadisi ya rikirkici ya zama abin nan an rasa gane wajihi mai inganci a cikin sa yace maruwiya ala aujihin mukhtalifa shine hadisi guda ɗaya amma a ruwaito shi ta fuskoki mabambanta fa ya'tallu al-hadith sai hadisin ya zama ya samu illa in an kasa tantance wata wace hanya ce a ciki mafi inganci kwatankwacin shi kwatankwacin a ce dama masu rauni ne suke ruwaito shi kuma sai su saba wa junansu kwatankwacin shi shine a ce yara su zo su same ka kai ne headmaster a office suna so su bada labarin wani abu da faru a jinsu sai ka ji kowa labarin nashi daban ne kowa yanda yake cewa abin ya faru daban da na wani ba wanda za ka karɓi nashi sai dai ka tashi ka tafi neman asalin gaskiya abu wani ne ya bugi wani a'a wani ne ya caka wa wani fensir ai faɗa suke yi wani kuma ya ce ai zagin shi yayi shine ya bugi shi sai ka rasa wani za ka karɓa shine ittirabi labari ɗaya amma fuskoki daban-daban masu karo da juna to da ka sai a aje su duka a nemi mai mai inganci ko kuma a cikinsu a laluba wanne ne ya fi sauran ƙarfi wanda yake ba irin nasu ba ya ce fa'in kanatin illatu gairan mu'assira idan illatu sa ya zama mutsaribi ɗin ta zama ba mai tasiri ce wajen rauninsa ba bai an yari wuya sabtu ala wajihin wa mukhalifuhu wahin a samu amintacce ya ruwaito shi ta wata fuska shi kuma wanda ya saba mishin shi kuma mutum ne wanda yake mai rauni falaisa bi ma'alul anan ba mai illa bane sai a ɗauki wanda yake ya ruwaito shi a sabt ɗin ya zama wato shi ne wanda yake mahfuzi shi kuma wancan na mutumin da yake wahin ya zama shi kuma shi ne munkari waƙar sarar ƙaddara kutani yu kasiran min hazan na matsi fi kitabil ilali falam yusuf da annal hukuma lissabti alimamu dara kutani a cikin kitabul ilal ya kwararo hadisai irin waɗannan ya ce duka masu illa ne wato riwayar da wani ya ruwaito sai kuma wani ya ruwaito ya saba mishi ko a samu fika ya kawo shi mursali mai rauni ya kawo shi muttasili ko a samu fika ya kawo shi a wani waji mai rauni ya kawo shi a wani waji daban sai da rakwatsin ya ce wannan illa ce to wannan illa ce amma gairu qadiha ba za ta hana hadisin ya inganta ba saboda akwai riwaya amintacce keɓantacciya sananniya yace to kawo irin waɗannan hadisan da daru kutani yayi a cikin kitabul ilal to bai dace ba da a kawo su in ji alimamu zahabi ya ce li'annan hukuma lissabti saboda za a tabbatar da hukuncin a ce asabt amintaccen nan da ya kawo to ya ci ya cancanta a karɓi nashi fa in kana sabtu arsalahu masalan idan shi amintacce ya kawo shi mursali walwahi wa salahu shi kuma mai rauni ya kawo shi cikakke fala ibrata bi waslihi to anan ba za a kalli waslu din da yayi a ce an samu ziyada karɓaɓɓiya ba li'amraini me zai hana a ƙi karɓa li da'afi rawihi saboda shi wanda ya kawo shi mausuli yana da rauni wali annahu ma'alulun bi irsali sabti lahu ita kuma ɗaya hanyar take mursala ita kuma tana da matsalan irsalin da aka yi mata thumma alam anna akthar al mutakallami fihim ma da'afahum al huffaz illa li mukhalafatihim lil athbati to sannan ka sani cewa mafi yawan waɗanda aka yi magana almutakallamu fihim wanda malamai suka soki nagartarsu malamai suka cire su daga cikin babin aminci ko karɓar riwayarsu an raunata su ne saboda sun saba amintattu an bincika an yi asabar an binciki riwayoyinsu sai a tara suna saba wa amintattu idan amintattu sun ruwaito abu su kuma sai su ruwaito ala wajihin mukhalifin na na thiqat ma'ana akwai waɗanda su sun arga an san su sun an establishin cewa mutane ne masu nagarta su maliku su sufyan ibn uyayna su sufyan thauri da makamantansu malamai din nan a imma an san riwayarsu sai wani yazo dan ajin su sai ya kawo riwaya to sai a dauki tashi a kwatanta da tasu idan yana dacewa da su ya nuna cewa to shi ma ya haddace daidai kenan amma aka samu yana yawan sabawa amintattu to sai a ce shi ba za a karbi nashi ba shine li mukhalafatihim thiqatu wa in kana al hadithu qad rawahu thabt bi isnadin idan ya zama hadisin wani amintacce ya ruwaito shi da isnadi aw waqafahu aw arsalahu ko ya kawo shi mawqufi ko ya kawo shi mursali wa rufaqa'uhu al athbat su kuma sauran yan ajin su amintattu yukhalifunahu sai suna saba mashi inda ya kawo mursali su su kawo shi muttasili inda ya kawo mawqufi su su kawo shi marfu'i ce fal ibratu bi majtama alaihi fiqatu to anan za a kalli abinda amintattu suka taru akan shi ne suka fi yawa fa innal wahida qad yaghlatu domin guda guda daya yana iya yin kuskure kuskure ya fi yuwar aukawa mutum daya fiye da ya aukawa mutane da yawa wa huna qad tarajjaha dhuhuru ghalatihi kaga anan za a karkata zuwa ga cewa kuskuren shi ya bayyana fala ta'alila ta haka babu illa wal ibratu bil jama'a sai a dau izina da mutanen da suke da yawa din ma'ana mutane ne su biyar suka ruwaito riwaya daga makaranta daya kuma dukan su amintattu ne sai hudu suka kawo ta fuska daya sai daya kawo ta fuska daban to yanzu dole za a karkata zuwa ga cewa taron amintattu din nan sun fi kusa da su hada akan daidai fiye da shi wancan shi kadai to wannan kuma zai sa a ce daga nan ya zama mai rauni ba a'a za dai a kuskurantar da shi a wannan riwayar kawai sai in ya yawaita saba musu kamar da zaka ga ibnu hibana na yawan faɗa cewa wannan ya yawaita saba wa amintattu yace dan haka sai aka tirsasu zuwa ga watsi da hadisan shi amma dan sabawa ɗaya ko biyu babu wanda bai saba ma yan ajin su irin wannan sabawa wata na dole wani zai saba ma yan ajin su ko wanda suka koyi karatu a gun malami guda so ɗaya ko so biyu ko so uku to wannan ya ishe shi ma alfahari ne faman zallazi turda sajayahu kulluha kafal mar'u nailan an tu'addama ayu kamar da suke faɗa a karin magana cewa waye za a karɓi dukkanin wato maganganun shi baki ɗaya ai ya ishi mutum ma abin alfahari a ce an ga kuskuren shi guda ɗaya ko guda biyu in aka ga kuskuren kwaya ɗaya ko guda biyu ya nuna cewa da gaske lallai kai ɗan adam ne ba robot bane kai ba aljani bane kana yin kuskure yanda kowa yake to abin ma alfahari ne a san kuskuren ka kwaya ɗaya ko kwaya biyu ina ganin zamu sake tsayawa anan ko saboda ƙwarewar lokaci zamu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته